shekara in 14 ne yau shekara 40 kenan abinda an ka fara yi juz'in amma da tabaraka makaranta uku ne ba sai na hude su ba to amma alhamdulillah yau gashi nan qur'ani an haddace shi kenan matasa kusa niyya insha Allah nan gaba zaka iske alaramomi ba su da iyaka wannan shi ake so kuma ba matasa maza ɗai ba hadda mata ku yi ƙoƙari kun gani ga musabaka uwaye mata wai budawa ne ake ana dubawa wannan akwai ragganci gaskiya mu daga darajar abin mun ba su shawara masu musabaka ya kamata baɗi ko wazo da kaina za ka yi babu tun ka buɗa ai kowa iya ɗauko ƙur'ani shi buɗa shi ba ko ba haka ba in an ce nan na ake ni an kai kenan har su matan nan gaba su yi ƙoƙari kuna jin kuma irin yadda Allah yake ɗaukaka darajar ƙur'ani akwai bokar da aka samu daga alhaji balalu shugaba na izala na najeriya kuna jin shi ana ce mai uban marayi yake sanarwa duk inda marainiya take wadda ta haddace ƙur'ani to in ta samu aure ita ba ma jiran program akai ba a kawo ta in ita ɗai ce in su ne in su nawa ne su za su yi shugabanci duk abin da ubanta yake mata in yana raye za su yi ha kuna ci wanga ba najeriya ɗaya ba an sa shi duk duniya kenan kowa shi kokari a ga matsayi mun yi magana akan ruku yara don ne ya kamata ku yi tsaye Allah shi ba da sa'a Allah shi kama mana kuma wannan dan uwa da Allah ya saye wannan kokari Allah ya ɗaza shi bisa ga wannan matsayi ɗan uwa musulmi in aka aza mutum ga wuri kama mashi akai amma in aka aza mutum kuma aka jaye abba ka bar shi ina za shi kenan kamawa akai Allah ya ce wata'awanu 'alal birri wattaqwa ku taimaka mu junanku akan aiki na da'a ga Allah akan aiki na tsoron Allah to wannan zai sa musulunci mu ya gyaru wallahi ya zamo na gaskiya almuslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne mu yi kokari duk wani abu mu manta da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu riƙe wannan ƙur'ani mu riƙe addinin da annabi ya kawo mana iyakar riƙewa kuma magana ta ƙarshe lokaci a takaice ne ai ƙoƙari a nisanci bid'a ƴan uwa a nisanci bid'a dan bid'a wallahi ba lalata addini ta kai ta sa kanka ilahin aiki wallahi wanda bai da kunwani amma saboda mutane ba su sani ba ana gaya masu sai kai suna cewa kai koyi na mutum waɗanda wallahi ran da ka shiga kabri za ka san abin da annan idan ka tashi ran tashin kiyama ka san abin da annan saboda haka lokacin gajere ne muna fatan abin da aka karantar Allah ya sa a amfana da shi kuma wanda ya dasa wannan wuri Allah ya kai mashi rahamarsa da lada ayyukan da an kai da sauran ayyuka Allah shi mashi rahama tare da sauran 'yan uwatawa duka masu waɗanda ayyuka da manya da ƙanana da maza da mata Allah ya kama mana baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam yusuf na godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka alkhairi ganin waɗanda tare da mu gaskiya abin wanda yake faranta yake farka rai kwarai da gaske muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a wani lafiya kuma Allah ya kara wa rayuwa albarka abin da aka bari na zuriya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu albarka gaba ta gaba za mu kira yi sai bukari ya zo yi jifa ko wasu kalimat da kuma jan hankali musamman ba da yake muna tare da yan uwa matasa nan matasa sun fi yawa da abu da suke da matasa kuma da datti za ba tare da su sai da bani bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأنه ثم على ثم الصلاة على نبي المصطفى سرمدا أبدا وعلى فيه متبئا بما أرسله وشرع أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الخير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرور مورثاتها وكل مورث بدعة وكل بدعة ضلالة وصاحبها في النار to farko da ina godiya akan halarta wannan wuri mai tarin albarka kuma ina godiya ga Allah da ya ba wannan malama a cikin tsayuwa suka jajirce tun har ɗauka azumi cikin wannan tafsiri har Allah ya kai mu yau to ina godiya mai yawa akan wannan dama da aka samu sannan kuma maluma musu yi bayani inda an kai kwanaki ana karatun ƙwararri ni jizan ce ba wa ɗin zan bari sannan malami na ma ya gaba ni malami shi kuma duk bayani da abin da ya dace ya faɗa ya faɗa kenan bai rage komai wanda za mu cita ba sai dai ku ce kawai ai niyya zuwa karatu a jajirce saboda lokaci ya canza a jajirce kuma masha Allah duk matasa ne annan wannan shi ya fara bashawa sosai kenan ubangiji Allah ya shiga cikin al'amari sannan a yayin ce a yi ƙoƙari saboda shi cikin ƙoƙari ake samun wasu ababe da yawa a samu gara kwasomi sannan kuma a fahimci wani abu cikin alƙurani saboda akwai wata aya ta ƙurani wadda Allah ya ce roman yana biyan na kakane ta aya alarma wanda ce zuwa lanahdiyan na musu gudana wallazina jahadu fina lanahdiyan na musu gudana kenan in an ka shine wani wanda yana jin malala da shi ya ce bai da malam ba wasu ya samu cewa Allah ya tashi ta yi ka to shine wannan wuri to ubangiji Allah ya sa albarka cikin wannan tafiya kuma muna godiya kuma ubangiji Allah shi gore ya tona tsayuwa irin wannan matsayin ne malam ubangiji Allah da wani sun kawo shi Allah ya sa musu albarka sannan kuma duk wanda aka san wannan wuri Allah ya san shi ba za mu ce komai ba Allah ya shi guji da aljanna Allah ya saka musu da aljanna duk wanda ya san wannan wuri ubangiji Allah ya tusa mu san musulunci da san ibada ya kauce mu ga bid'a da abin da shafi bid'a eh zan taka ta nan ba zan ce komai ba in ta komai ga malaman mu da suka gabata suna tafsiri cikin wannan wuri sai in ce Allah ya saka da khair
Allah muna godiya sai da kari Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi ya kara wa rayuwa albarka a gaba ta gaba malamu shi amma wanda kusan da su ka tafsirin can masallaci na Egypt lokacin da aka dogo da su daga can aka bila shi sabon gari daga can malami ke tasowa kuma ya je har masallacin uku a karatu da shi amma ne yau da gobe su ji daɗin yin hakan ba daga wasu haka Allah ya riga ya kaddara kuma al'amarin Allah in ya kaddara ba yadda aka yi daga suna babu goyon bayan kwarai da gaske kuma suna taimaka da shawarwari irin su malam sa'ad za mu yi wa shi haka mikro minti biyu zuwa uku ya ɗance bakalimat daga nan sai mu je da kaddara wasu da kuma taharifin wasu daga cikin ɗaya da wasu al'umma. Sha ba bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله wannan ita ce godiya wadda zamani na wannan masallaci darar hadis kuma Allah asasa wannan kuna da sifanci matasan da ke halarwa su da mantolan da ya hadisai waɗanda an lamar kasance ya zan kare ilimi a kan fasara a ƙwararri saboda kowane hadisi shi ne ya zan kare a ƙwararri Allah ya kyauta rayuwar matasa mu da duka tsaye kuma babu abin da za mu ciya illa mu ci a cikin rayuwar mu da shekaru waɗanda shi da bakin shekara sittin da uku su ne dai shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam a doron ƙasa domin ma shekara ta dai sittin da uku فمن أبشي خلقون خلقس متتنين باي مالهم الخير gabanin a cibiyar marta mafi tsaye a kan kitabu wa sunna saboda idan ibada ta shiga cikin rayuwar matashi har ya kai shekara 60 to babu abin da za ta haɗa mai ko da malakon naina insha Allah za ka ishi wato ya girku a kan ajiyar musulunci kitabu wa sunna Allah ya ce annabi ya ce kuma abin alfahari ne yau matasan mulkin da muke iya da su kuma da yusuf Allah ya kara barajar su albarka to muna karatu a kan gidan sarki da lokacin nan tare da su malam marabu da sauransu ake karantar da mutum da suke gudun bidiyar don ni saboda duk addinin da za ka yi in ka ɗebe bidiyar a ciki ne to babu zancen farai don in ka kasance addini babu farai ciki kayi tsaye na akan kitabu sunna to gaskiya ita ce za ka ayyana duk inda ka zama harshen kashe faɗi na ƙwarai saboda inda dukkan ka harshe bai kone mutum ba gobe kiyama to akwai wani samun abu wanda zai kone shi don na man hayar duk wanda ya kasance shi na son shi faɗi alheri man yi mini billahi wal yau mai alfi fari ya kun hayar wa su kuma duk waɗanda suke da suna wa'azin nan malaman alaran mummi kamar yadda ya ayyana allah shi ƙara ma rayuwarsu albarka kuma da tiza wanda sun ka ayyana waɗannan wannan ba da ilimi da malamanmu na cikin zauri waɗanda sun ka karantar da malaman malaman da sun ka wuce Allah shi gafarta musu don kowane da shaka bayan nashi kokari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam karantar wa ce shi ke ba shi da shirya ba shirya da Allah ce Allah shi shirye mu da mu da iyalan kare mu daga tarayya shaitan da samun tsira da mu da iyalan kasarmu gaba daya abin alfahari ne shi ne tausayi wanda za ka samu a cikin zuciya da lokaci da lokaci da tausayi to sai kuma Allah ya tausaya mu shi ne mai maka mahita a kan kowane al'amari ma nuna da lai wa yau da al'amari ya kuma kai da kuma duk abin da ya kasance wanda za ka ayyana yau muna cikin wata ramadan Allah mai sarki sarauta shi lullubi iya wanda ya ayyana waɗannan wuraren da kuma waɗansu makamantansu da ke gina masallatai da kuma makarancin ne suna tattalin abin da ya kamata a basuwa na ilimi domin bunƙasar da ilimin a samu ɓangare guda biyu Allah shi lullube su da alharrai na duniya da kiyama kuma shi assasa iyansu su kasance sun ci gaba da wannan aiki Allah shi ma masu kudin bugudi waɗanda annan suna kashe dukiyarsu suna jihari da dukiyarsu fi sabilillah Allah shi kara musu hazaka da su da iyalansu da duk wanda annan ya ba da rayuwa ta 'yan agijinmu da a tsaye sun ba da rayuwarsu Allah shi ka sanadin wannan aiki da suke yi ko mutane su tausaya musu su taimaka musu da kuma mata waɗanda a tsaye suna da haddade suna ba da rayuwarsu suna share masallatai da sauran wuraren da ya kamata a kula da su Allah ubangi sarkin sarauta shi sa aljanna ce makomar su gobe kiyama mu da kuma annan laddizawa Allah shi sa mu kare da iskan duniya ga damu lafiya malamai su malam Allah shi kara marayu ku albarka kuma ku Allah shi sai wannan shine abin da zamu cewa kuma fannin ilimi na boko wallahi wallahi wallahi a rayuwar wannan ilimi shi ma saboda duk waɗanda za ka tuka yau jama'an tsaronmu da muke addu'a Allah shi kare wallahi sun gane ma'aikacin sharrin yahudu da nasara bisa doron ƙasa da Allah ya ce in kaga mutum ya raida da yahudu da nasara to shana da bisa kansu sojojinmu yau duk inda za ka sanin kiyamun lelin da ake yi da tafsiran da ake yi wallahi sun san waɗansu abubuwa addu'attan da kuma karatu alkur'ani shi ne a tsare ƙasashenmu na afirka ƙasashen musulmi gaba ɗaya kuma a ci gaba da addu'a allah shi kare su
Masha Allah, muna godiya Allah su bani tara isa ka da alkhairi. Mutum na da ƙarshe wanda zai magana kusan muna ƙarƙashin tsari na tafiyar matasa wanda Malam Abdulkarim Ali yake jagoranci. Malam Abdulkarim yana kusa خلال دقيقتين idan bayan kuma na an gare ma da mutum adam bashar sai daga cikin su zo da sunan matasa ya je a wani wasu kalmomi malam abdulkarim shugaba kuma malam masar kafin zan wurin malam masar insha Allah wannan wannan markazin na darul hadith da iko Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara karatuka daban-daban wanda za a gabatar a bayan Ramadan wanda akwai karatu da aka kebance na yan uwa yan kasuwa wanda za a yi tsakanin magariba da bishari akwai kuma karatu ma'aikatan gwamnati a sabar lahadi akwai karatu kuma na na na matan aure wanda za a yi gabatarwa a ranar uku a sati sannan kuma akwai ɓangare na tahris da ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna ne fata da yan uwa a ce yabon addu'a ubangi subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci wajen sauki yauni da amana da aka dora a kanmu malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanadiyar mu daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka ba don komi ba sai don dai ta yadda kawo na murna musamman da Allah maɗaukin sarki ya nuna mana wannan wata na Ramadan kuma ake gabatar da karance-karance a cikin wannan masallaci musamman da murece da kuma da dare tamsir inda ake gabatarwa sai yau kuma allah maɗaukin sarki ya kawo daidai lokacin da za a tsayar da wannan domin a samu a ɗan sarara kamin bayan sallah kuma insha allah da iko na allah maɗaukin sarki a ci gaba kamar yadda aka saba muna gode ma allah subhanahu wa ta'ala da ya yi sanadiyar wannan sannan kuma muna ƙara ba da goyon baya sosai musamman a wajen ɗan uwanmu da Allah maɗaukin sarki ya sa shi ne yake jagoranci musamman a wannan wuri kamar yadda malaminmu ya gabata da yake cewa cewa da malami sosai da yake cewa duk lokacin da aka azaye mutum bisa ga wuri to a taru a dama masa shi zai tsayawa ya zama to cewa an samu karfafuwa a cikin sha'ani na addini ya zama to cewa kullum ana samun ƙari to wanda ke ne shi ne muke jan hankalin ƴan uwanmu gabaki ɗaya yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana hakan da da kuma wurare da dama inda maka samu suke jagoranci dukkaninmu ya zama to cewa a kowane lokaci muna ba da goyon baya a wajen bayar da shawarori na kwarai da kuma goyon baya a wajen tallafawa sai da za a gani cewa al'amari ya ne da ake son sa har ya zama to cewa mu yi daidai da lokacin da Allah mu ɗauki sarki zai ɗaukar rayuwar mu ya zama to cewa muna bisa ga wannan waɗanda kuma za su taso a ƙasa gare mu su ma ya zama to cewa sun kari wannan hayya wanda ya zama to cewa hayya ce ta kwarai wanda babu kaɗewa ko ɗaya a cikinta Allah maɗaukin sarki mai jagoranci gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi malam rashin wata muke shugaba na matasa na hanyoyin da suke yan uwa na kulabin zai musulman da Allah ya saka da alkhairi bisa wannan gudunmuwa da ta bayan. Yan uwa sun ke halarta kullum muna karatu da su kuma wani addu'a ta alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma mutum da shi shi ne za mu da wata gode wasu da cikin al'umma domin kusan duk wanda baya wa mutane godiya to ba zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba a wannan wannan watan da muka shiga na Ramadan da muke ciki a wannan kwanakin guda 20 da gudu har zuwa da biyar akwai mutane da suka yi tsaye tsayin talla wajen ba da gudunmuwa wajen wannan karatu jama'a sun cancanta da da agode musu shi yasa ya ƙarshen wannan buwasar da imam darul hijira muka ga ya dace cewa ba su shafi shukur wa tafi waɗannan mutanen mutum guda guda shida ne wanda a kowane sun cancanta ga amma waɗanda sun fi kowa cancanta mutum na bayan shi ne arama arama da ya ya zauna ko shi na jan baki wani lokaci haka zai yi to bai hiri da kuma a zuwa ta karatu to Allah ya saka da alheri za mu yi sirri da fadi a kani ba su shahararsa ta girmamawa da kuma godiya bisa aiki da muke kuma Allah subhanahu wataala ya sanya a gaban sa musa irin wannan takardun sai da bani sunna Masha Allah, mutum na biyu da ya cancanta shi ma a baiwa wannan takardar shi ne shi kansa uban kirki wanda yake haska mu duniya tana kare malam jami'ar sani Allah ya saka da alkhairi shi ma muka dashewar cewa kusan shi ke hada kayan kuma ya zo ya tura karatun kuma ya sauke ya yi kaza ya yi kaza yana aiki sosai to shi ma ya cancanta da bashi wannan wannan takardar to malam kusa da tsari muna godiya kin zo na kudin huta sai mu baiwa malam Yusuf Sidi akwai dan uwa malam Umar Abubakar Yusuf wanda kusan yana shi ma yana tsaye gode yaushe wajen daga an gabatar da karatu ka shi ma ya cancanta da bashi wannan takarda malam Umar bismillah mutum na na gaba shi ne ismail abutari wanda kusan duk abin da ya shari karatu ne na oniyu shi ke tallata ya yada ya kai gidan rediyo da magabacin sa yana da wala ismail mu sha mu kudu abin nan muna nema da mu sha musu su danka masa wanda ta kada ta godiya muna masa godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri
Allah shi kasar sa shi kasance kuma an baka shahada ta gobe kiyama da annan dama ya sa yanzu a hannun dama
sai mutum na kusan karshe shi ne awul alhaji abdulmalik wanda shi ne saktar wannan tafsirin tsawon shekarar nan guda guda uku da muke gabatarwa duk shekara da shi ake farawa kuma da shi ake ake sakawa sun bayan shi ne itikafi ba to bana kuma dai ga nan da ce itikafi wanda za su yi shi ne a darul hadis Allah ya saka da alheri malam ya saka bismillah sai ku ba ba malam Abu Shahada sa kuma sai mutum na ƙarshe wanda shi ma ya cancanci wannan shi ne wanda yake kula da tafsirin gaba ɗaya ta shi kamun ya maida malam abdulhamid ibrahim wanda aron wani ga karatu kuma ga allah su zama tsara isa ga lafi malam abdulhamid al'adun suna sufa wani a zaka zaki a wata wata to masha Allah muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri dan uwa a nan muka zo karshen wannan rufe tafsirin na wannan shekarar muna godiya da dukkanin su ka fite maka maddi wal ma'anawi akwai wanda su za mu Allah ya sani mun gode musu irin su su malam Anas dan tawaye ko da shi ana kawo gudunmuwa wasu su ba ma sa su amfani sunayen su to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri wanda ya gina wannan masallacin muna addu'a muna ta wasu da ayyukan mu na alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sanya aljanna ce da mu da shugaba ne mun komar mu gaba daya muna roƙo wa ɗan uwa kuma a tayya mu da addu'a saboda jagoranci ba karamin al'amari bane kuma duk lokacin da ke da kai wata shawara akan abin da ya shafi ci gaban addini wallahi ko mu tana bude kwarai da gaske mutum zai iya kiran mu mu zo a inda yake ma mu zauna mu tattauna akan abin da ya kawo zai kawo ci gaba wa addinin addinin na musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri sannan kuma yan agaji suka suka tsayi tsayin daga su ma wajen kodiyoshi wajen ayi baki da sauran ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da kyakkyawan mafi kyakkyawan sakamako su yi aiki kwarai da gaske duka wannan aiki ba ba ba wanda ake ba wani abu kusan ma galiban kowa sai dai ya sanya abin da ya yi karfi akwai lokacin za a yi wani abu sai a ce to kowa ya sa kowa ya kawo nashi Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi misalan muke cewa wai eh a wani ƙarshe kai za mu godiya wa ‘yan wani da baki daya su alhaji hamza da suka tsaitsayin daga wani da gaske ko yaushe da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi sai mu yi subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh